فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزفر من أن كان wannan littafi da muka fara na karamomin shehu wanda shehinmu babba malami ɗan siyasa wa'yanda su suka wayawa da nigeria ɗin ma kai gaba ɗaya afirka ma gabaki ɗaya su suka nemo wa nigeria 'yanci ɗin duk gabaki ɗaya kuma mazaje a cikin allah shehi alhaji mudi speaking alhaji mudi sufikin ko dakta mudi sufikin wannan shi aka fi saninsa da shi bai hana shi ya zama shehi ba bai hana shi ya shehu sani awwa radiyallahu anhu yana cewa ni hatta alhajin ma hadara ta kwace alhajin ma ba a ce alhaji sani awwal sai dai sani awwal kawai zabi da hidima da abu to duk dai ana nan tare a cikin littafin inzarun wa ifada ila ba'i dinihi bi shahada na shugabanmu dan shugabanninmu alhaji ibn al-mushri wanda alhamdulillah ya ziyarce mu a cikin wayannan wannan sati yana ya, kawo yake cewa qala shehu muhammad al-yadali fi sharhi katimat at-tasawufi shehu muhammad yadali ya faɗa a cikin sharhin da ya wa littafi da ake ce masa khatimatu tasawwu ma nasu ga abin da yadali ya faɗa ma kana mu'jizat ma kana mu'jizatan linabiyin duk abin da ya zamanto mu'jiza ce ga annabi jaza ya halatta an ya kuna karamatan liwaliyin wannan abun kuma waliye irin wannan abun ya zama karama ga, ga, ga wannan wali wala farka bainahuma ba bambanci tsakanin su irin wannan na annabi irin walin nan zai yi sai dai shi wancan mu'ujiza ce akwai tahaddi a ciki akwai cewa in ne muku kaza kwa yi imani ko in kana so mu ba da gaskiya da kai imana kaza to shi na annabi kenan amma na wali ba wanda zai gaya mar haka saboda lamari ne na Allah kuma a ɓoye rarra shi ma zai ga karama amma ba zai ce ina yi muku kaza sai dai kuma bai hana in yana tausayin ku Allah ya nuna muku dan wani abu da za ku sallalle bawan Allah ne ku bi shi ba to irin wannan ya halatta ya zama na waje ba wani bambanci a tsakanin su illar tahaddi sai wannan tahaddi din fito na fito din da cewa in ka isa imana kaza in kai annabi ne imana kaza ko ko in ne muku kaza ko ayi imani da ni shi wali baya wannan baya boyewa ma ike wai duk wayannan shau yana cewa bana haila kamar yadda mazaje suke haila wai duk wannan karamomi da suka fito daga shehu ibrahim wai duk ba a so bane wai duk koyewa ake duk gabaki daya haza huwa sahihu ya dali ya ce wannan shine ingantacciyar magana wannan magana da kaji ita ce ingantacciyar magana a halin sunnati duk wanda ya gaya ma wani wannan da ke bakinsa da magana wa huwa mazhabul jumhur shine mazhabar dukkan malamai na ahlus sunnati kuma hatta shauran da'ifofin ma hatta shauran jama'a ma sun yadda da karama suna ta faɗa karamomin malamansu da da waliyansu da kaza bare masu bin ahlul baiti da kaza kaza dukkan masu bin ahlul baiti hadha huwa sahihu wa rajahu al-ghazali imamu ghazali ya rinjayar da wannan magana ya ce wannan magana ita ce ta fi rinjaye duk wanda ba wannan ba ba magana ba ce wa fakarun razi da fakarun razi wal baidawi da baidawi wan nasfi da nasfi wa dusi da imam dusi wa imam al haramain da imam al haramain wa ibn salahi da ibn salahi wa ibn foraki da dan foraki wa tabari da imam tabari wa abu nasar da abu nasar ibn al kushairi radiyallahu malaman mun afirka ibn al kushairi ba risalat al kushairiya ko in aka ce kushairiya afirka kuma ba ma ba za mu ba da shi a ba mu wani ba wal iraqi da imam al iraqi wal yafi'i wa zarkashi wa bin jama'ata wa'annan su ne bujiman malamai da ake cika kantoci da littafansu kuma su ne malaman da mu ahalin sunnatu muke takama da su to wa'annan suka yadda da abu to waye sun yadda da cewa duk abin da annabi ya yi wali zai iya irin wannan abu ba bambanci sai dai wannan ta hadidin sai dai sunan wancan ka- mu'ujiza sunan wannan na wali shi kuma sunansa karama wa min hujjatihim yana daga hujjarsu da suka kafa dalili da ita hadisu hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubba ash'asa a gabara da yawa mutum mai birkita gashi irin masu rasta din nan a kansu eh, birkita gashi a gabara mai kura-kura lau a kasama alallahi da zai rantsewa Allah ice Allah wallahi sai kayi kaza ba wai Allah dan zatin ka dan sunan ka dan waye da ka- wallahi Allah sai kai kaza Eh? la abarrahu sai Allah ya kubutar da rantsuwan nan ta sai Allah ya abu Hmm? akwai irin wannan mutum to wannan shi yafi wai dan ka aulakanta yan kananan ma Ha? amma ba wai shi kenan sai mai burkita gashi ne sai mai kura-kura ne zai faɗa "Ah, akwai bujiman waliyan cikin kyakkyawar kama cikin kyakkyawar shiga cikin kaza kaza in yace da Allah yi kaza sai Allah ya yi in kultu kunyakun bila ta suwifi in nace zamo abin yanzu ya zamo ba sai an jima ba sai an jima lakin na nita wakila hmm? la'abarra fa'innal abrara fa'innal ibrara cewa wannan kubutarwar da Allah yake yi almazkura wan- abin ambato din nan amu ya game fa cikin komai fi kulli muqsamin cikin duk abin da aka rantsewa Allah Allah wallahi sai kai kaza Allah zai kubutar da shi min ihya'il mauta raya matacce ne wali ya ce wallahi Allah sai ka raya matacin nan ko ah ba eh, gashi nan Imam al-Badawi ba ana faɗar yana kan wani masallaci kan sauran wani masallaci yana ta zikiransa yana wurda wurdansa an an yi makallan mahaukaci ne majzubi ne darwishi ne kawai sai aka yi rasuwa ba aka kawo kofar masallacin za a yi mata sallah liman ya fito kuma duk mutane kuma shikenan ya ga ga jana'iza za a yi sako abin ka da bawan Allah zai ya samu ladan jana'iza aka ce a a cin dan a cin dankon ma hadda suka za a a sallar gawan ma hadda kai mahaukaci eh kai za kai dan lasabi yace oh ni ba zan yi sallar gawa ba to wallahi an fasa mutuwa wallahi an fasa mutuwa kai tashi wallahi an fasa shi kana mutum ya jefar da zani daga wutar daga wuyansa hmm? wallahi al'azim wallahi al'azim ba ku fi ɗauke ne bashin rantsuwa ba wallahi na ga matar da take gaya wa sai da aisha tana nan madina din nan wajen kasuwan madina din nan jikin wannan babban bishiya wajen kantin su haji mushiri inda ake sayar da su mangwaro da su tana daga cikin masu sayarwa irin wannan tana gaya wa sayida cewa ita ta ɗauko gawa by shek by shek ɗan shehu tijjani iyas ɗin nan wannan by shek ɗin ita ya yi rashin lafiya har ya rasu ta ce ita ta ɗauko gawa ta ta aka gaya wa shehu cewa jikanka ya rasu by shek shehu ya ce a kama shi wanda masu ce ni na ɗauko gawar da hannuna na kawo shehu ya ce ɗora ma akan cinya shehu yana zaune na ɗora ma gawar yaron akan cinya shehu ya rike hancinsa ya buɗe bakinsa irin ya- abin nan da yan likitoci suke yi sannan shehu ya hura bakinsa har sai da cikinsa ya ɗaga sannan shehu ya ya ɗauke bakinsa sannan shehu ya kuma hura bakinsa har sai da cikinsa ya kawai yaro ya kama numfashi da ba shehu na har yau shehu ya ce a damo madara a damo madara a zo a bashi sannan aka damo madara aka zo aka tura masa to irin wannan suna nan da yawa aka da wannan dai abin da isnadi sahihi kenan ko na gama kuma wannan mata ba karajan karajan ba ce a hannun sai ya je ali sisa ce tarbiya galibin ta ga ana wasa da tarbiya fada take yi ta dinga cewa an mai da tarbiya abin wasa ni lokacin da ne tarbiya da ne fatahi narkewa ne gaba daya wallahi sai dai a dan bude baki na a zuba ruwan shayi sai dai a- a- to Allah ya kawo lijifi yanzu waye zai ce sai an yi wannan wahala wa zai yarda ɗansa ya zo yi hmm? to wannan wannan mata wallahi al'azim ina- ban rike sunanta ba dai amma na ina zaune ta yi magana kuma sai da ta girmama matar mata ce mai daraja mai abu to ko ko raya matattu hmm? cikin ko me dai ko me dai wa kanna qala sayyidi al-arab bin sa'ih sai ya arabi dan sa'ihi ya fitar an ibn hajar shi kuma ya fitar daga maganar ibn hajar wanda ya yi sharhin bukhari din nan qauluhu fadin ibn hajar wallazi alaihi ahlus sunnati abinda ahlus sunnati suke kai wal jama'ati da jama'a wanda suke cikin taron jama'an malamai ba su fandare ba min al fuqaha ina daga malaman fiqhu wal usulina da malaman usulu wal muhaddisina da malaman hadisi khilafan lil mu'tazilati sabanin mu'tazilawa masu gwada abu da hankalinsu wa man kallada hunda wanda ya ko ya rataya da su ya koyi da su fi buhutanihim cikin karerayinsu wa zalalihim da batansu anna zuhural karamati bayyana karama ala yadil awliya a hasusa hannun waliyai ba wani abu bane gaskiya ne wannan wa humul qa'imun waliyan nan sune wanda suka tsaya bi huquqin lahi da haƙoƙin Allah wa huquqi ibadi da haƙoƙin bayin Allah bi jam'ihim waliyan nan sun hada bainal ilmi tsakanin ilimi wal amali da aiki wa salamatuhum sun kubuta min al-hafawati daga tuntube wa zalali da tuntube da ja'izun ya halatta aqalan a hankali wa naqalan da karatu karama ta ta inganta a hankali dan an ganta kurukuru kuma ta inganta a karatu mun a zaman baya da abu to wannan haka ibn hajar ya faɗa to gaskiya ne amma mai sharhin nukubatin mai nukubatin la'ali zaman da muka yi ya gaya mana cewa ba yanda za a ce da wannan abu da mutumin nan ya karama sai in arifi ne shine abin da ake nufi in ko ba arifi ne mumini ne sai a ce ya ana ce taimakonsa Allah ya amma sai in arifi cikin Allah cikin waye da abu to wannan kuma su sun san maganganun su haka mai sharhin nukubatin la'ali ya faɗa to dan haka wanda zai yi inkarin karamomin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ko ya inkarin karamar wai shehu ya ba jirgi mai a sama wannan zancen banza ne bari yana takamar hadisi ko yana ga ya ba mu zile ya fita da gashi da usuliyai da yan hadisi da yan waye duk ga baki da ga akan wannan suke to wannan abu ne sa sauka a wajen walin da Allah ya bashi karama bare Shehu Ibrahim Kaulaka, radiyallahu ta ya yi abin da ya fi wannan ya kai mutane hadaran Allah, su ma yau gashi nan suna ta kai kowa hadaran Allah. Ni me Isra'i ne ba wannan ba. To, ya kai mutane hadaran Allah gashi nan. To, wannan abu ne mai sauki da to, sannan kuma ikon Allah, karamar mai wannan littafi sai ya faɗa abubuwa a haɗe guda biyu kuma haka suke a haɗe. kuma haka suke duk wanda ya inkarin wancan su kaga ya inkarin wancan inkarin wannan karama ta shehu ta zancen jirgin sama ga ta dai ta ana yada ta ana yada ta ko to kuma in aka inkarin abu ɗaya zai ja abubuwa da yawa Allah ya san kuma inkarin abubuwan da yawa da ake to kuma a take a nan ana koya wa yara cewa ai duk makamin da ake gaya wa shehu ibrahim ai duk zato ne ai duk zato ne duk gaba ɗaya ba zato ba ne hakika ne ba zato ba ne hakika ne wannan ma ɗan abin da baki zai iya ma kwatanta shehu da shi kenan amma ya fi haka waya kaluku ma la ta'lamun ne ba mu san kowa ya ba shehu da ya ce ba za a san shi ba dan wai abin da aka iya gaya mai kenan to yake cewa qultu haji mushriyati sai na ce wa wa man saddaqa bil karamati duk wanda ya gaskata karamar waliyai wa alima ma kana alaihi shehu ya san abin da shehu ibrahim yake kai minal istiqamati na daga tsayawa akan hanyar Allah da kokarinsa na ibada la yunkiru ba zai yi inkari ba alaman kala abulsa wanda yace innahu qudubu shehu ibrahim kudubi ne me na inkari akai kaman ya san wannan magana ka ko da a haɗe suke duk in an yi inkarin karama to za a yi inkarin makami ko kuwa kaga ana ta ana ta yaban waliyai irin su Muhyiddin bin al-Arabi Hatimi ana ta yaban irin su Imam Junaidu ana ta yaban kaza kaza amma Shehu Ibrahim ne dai aka cire shi in kuma makiyan ne wa'anda ba yan cikin mu bane kaga suna ta yaban Shehu Dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu in yan in yan makarantun ne irin su ɗaya da garin suna yaban Shehu Dan Fodiyo amma Shehu ne dai aka cire shi eh, saboda zamani su ma wa'ancan ba su san wa'anda suka yi zamani da su ba su yarda da su ba eh, ba su yarda da su ba to idan muka bi na mai sharhin lukubatin la- mai lukubatin la'adi ya ce bayan da za a ce da abu karama sai in wannan arifi ne waye zai yi da'awar ma'arifa irin ta shehu ibrahim maki ɗahiri mai gari ya ce duk wanda ya ga eh, sirrul akbar ya san ba a ajiye irinsa ba ko a wata ɗariƙa ko a ɗariƙar jami'a ma ba a ajiye irinsa ba ba mu damu da maganarsa ba amma dai ya yi gaskiya ko da shi makaryaci ne amma shugabanmu mushiri radiyallahu anhu ya ce duk mai so ya san waye shehu ibrahim a fagen ilimin ma'arifa ya duba sirrul akbar duk mai son ya san waye shehu ibrahim a fagen ilimin hadisi ko shari'a ko waye ya duba ya- ya ya duba raf'ul malami duk wanda ba shi da sirrul akbar ba shi da raf'ul malami ya duba kashiful ilbas an gama da shi duk wannan irin katafaren littafi da aka yi da ciro maganganun malamai da duk abin da aka yi a kwana tara aka yi shi kuma wai an ce ma dan da ayyuka ne wai an ce ma dan da ayyuka ne da abu ban da shehu hmm? masallaci ibada da waye duk ga baki daya da tsufan nan da koman nan amma haka ake hajji kewaye duniya kaza kaza kaza to tun da dai an ce bawan Allah malami mai bin Allah mai kaza kaza dan ya kara ba to a auna shehu ta nan ma ha? shi ba zai yi karama ba ko ba shi eh, eh, gaba ce dai eh, shi shi ba zai yi karama ba to duk ba haka ba ne to ko ku ashe duk abin da ba wani almajirin shehu da ya taba gaya shehu wani mukami a zato ba wannan ya san shehu ya huce haka ma radiyallahu ta'ala anhu to eh, to ka- ka gani ko to duk wanda ya ga wannan ba ba ba zai yi inkari la yinkiru ba zai yi inkari ba alaman kala abusa wanda yace innahu qudubun shehu shehu ibrahim qudubi ne aw nahawu zalika ko ko makamancin wannan la siyama bare in lam yuhid bi ilmi al-mawdu shine inkari in bai san ma ko amma ko dariƙa ma wani bai karba ba wani ko ma'arifan ma bai ba to shi ina ya san wani kudubi me ya san ma'arifi kudubi ma'ana arifi eh? wanda kuma ya kama za kan mi riga ta malam masallaci za mu zo kuma inda hashe zai magana kuma fardu eh, fardul jami'i duk ga baki daya to eh, tun da baka sani ba ishiru ba ruwanka in wa'anda suka ba wanda ya taba gaya wa shehu ibrahim wannan mukami a zato a'a yaƙini ne an ga abu wa akibatul takazibi to a gaya wa munkirin nan kuma wannan kace kewaya ya cewa haka aki karshen wannan karyatawa kimatun bala'i ne ba na wasa ba Allah ya kiyaye mu Hmm? kan mutum ya ga duniya tana hannunsa ko wani jijjiwa tana hannunsa ko an zuzzuba wani abu a hannunsa ko wawaye suna binsa ko yana siyan zuciyar wawaye kaza kaza ya taɓo shehu wallahi tallahi sai an tauna man ruwa kuma an tauna din ma ba zai iya haɗewa ba Huh? Hmm? ba zai iya ba Hmm? ya je ya duba kibbid diyar ya je to wakaccin kiru wujud al aqdami aslan walaka dalilin ko mutum ya yi inkarin kudubai saboda shi bai sani ba eh? amma to me ya kai shi ma hmm? saboda bai sani ba kuma bai duba maganganun malamai ba eh? amma lakin alhafiz suyudi sai dai mahaddacin hadisi imamu suyudi kowa ya san waye suyudi yusabbitu wujudahum ya- ya tabbatar da akwai kudubai faya kulu suyudi yana cewa warada fi zalika marfu'an hadisi da aka ɗaga shi zuwa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi maganganun kudubai akwai su eh? wa mawqufan da hadisin da aka tsayar da shi kan sahabbai sahabbai duk sun faɗi akwai kudubai min hadisu umar bin al-khattabi akwai hadisin sayyidina umar wa ali bin abi talib da hadisin sayyidina ali wa anas da hadisin anas bin malik wa huzaifata ibn yamani da hadisin huzaifa dan yamani wa ubada bin samit ga hadisin ubadatu wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa abdullahi bin umar da abdullahi dan umar wa abdullahi bin mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa auf bin malik wa ma'az bin jabal wa wa'ila bin al-asqai wa abi sa'id al-kudri wa abi hurairata wa abi darda'i wa ummu salamata radiyallahu ta'ala anha yanzu wa'annan aka kwashe su a cikin sahabbai mai aka bari wa'annan aka to duk hadisin su wani ya kai hadisin har ga manzon Allah wani ko maganar sa ce wa min marasil al-hasani da mursalin hasan al-basri da aka karbo inda sassalarsa akwai gibi a ciki ta mutum ɗaya ko mutum biyu ka wa ada'i da malam ada'u wa bakari bin hunaini da bakari bin hunaisi wa min al-asari da maganganun da aka ciro su an tabi'i daga tabi'ai wa man ba adawun da wanda ya zo bayan tabi'ai ma la yuhsa abin da ba a kididdigewa ga waliyai nan duk suna faɗan kudubai unzurul hawi lil fatawi duba littafin suyudi hawi lil fatawi wa risalatul musammat da littafin sa wanda ya sa ma suna al khabaru dalu labari ne shiryawa wal musbitu muqaddamun ala nafi idan malamai idan wanda ya san abu yace gashi ba a kula da wanda yace babu ai gashi an ce gashi wanda yace gashi ake tsorawa a gaba da wanda yace babu wa kullu fannin kuma kowane fanni yus'alu an wa ahlu yan fannin ake in ana neman kuɗi bai a zo a tambayi mace zubai a zo a tambayi alife wanda sun haɗu da kadirun sun haɗu da kaza wai ka amma a tafi wa'ancan ko ba su haɗu da shehu ibrahim sun haɗu da almajiransa sun ga tasarrufi a sarari da kaza kaza yus'alu an wa ahlu fa in ittafaqu in ahalin wannan fanni suka haɗu cewa akwai abu lan yurtafat ila man kalafahum ba za a kalli wanda ya saba musu ba fi mai danihin a wannan fili nasu wai ana kama hujja ai saboda an tambaye sai dai ali tamasini kai kudubi ne yace haka na jima da zubai suna faɗa wannan haka na jima da zubai suna faɗa din ba wulakanci bane shi ya san suwaye in dai majzubin na gaske ne ba matsalaci ba ne daraja ce da shi girmama shi ake girmama shi ake za a ga waliye girmama shi suke da kaza kaza cewa haka na jima zubai suna faɗa su suke karɓa daga Allah su ake magana da su irin yadda ake magana da sayan na Umar ba annabi ba kaza kaza ba duk abin da suka faɗa shine tabbatacce cewa na ji majazubai suna faɗa wannan babban magana ce ba irin wannan zamani namu da ake zagin majazuban ba kuma dalili makaryata da yawa sun shiga cikin lamarin har gashi nan sun jawo sun cakuɗe da masu gaskiyar har wawaye kuma sun kasa gane waye mai gaskiyar waye mara gaskiyar kuma duk ma aga duk ma har a wajen kaza ka ji ni bana jazaba ni bana son jazaba o ba ka jazaba ba ka son jazaba ba ba ba burgewa bane wannan ba burgewa bane wannan to wa in sallamna kilafan fi wujudil aqdabi idan mun mika ma wuya cewa cikin saɓaninka na cewa akwai kudubai to falƙur'anu kulluhu ƙur'ani dukkansa maduhun yabo ne li ulil albabi ga masu hankali kana da zuwa yana su hankali zuwa yana su akalil ala din nan ba kuduban ba zuwa ya ulil albabi yabo ne duka ƙur'ani ga almuhsinina masu kyautaye an ta abu dallah ka annaka tarahu fa illan takun tarahu fa innahu arifai sune in ihsani almuttaqina ma tsoron Allah wa qad warada ya zo zikirin siddiqi na ambatan siddiqai wasu siddiqi da siddiqin ma ji a cikin qur'ani kama qala shehu kamar yanda to zikirin siddiqi na wa siddiqu abinda ake cewa siddiqi arifi kama kala shehu kamar yadda shehu ibrahim ya faɗa manya a kuzul ilmu wanda yake riko ilimin sa anillahi daga Allah bila wasiqatin ba ta wasiqa ba ta jibrilu ba ta kaza kaza kuma ba annabi bane ba walaysa bi nabiyin ba annabi bane wannan shi ake cewa siddiqi wannan shine kudubi arifi wanda yake karba daga Allah ta wa allamnahu min ladunna ilma وفي تفسير روح البيان هذا أتكلم تفسير روح البيان نا إسماعيل الحكي البروسي كاتمة المفسرين با ruhul bayani inda ayati nan wajen ayan nan ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim wa'annan sune wanda suke tare da wa'anda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina na daga annabawa was siddiqina da arifai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da duk bayin Allah ma wa hasuna ula'ika rafiqa a ce wa'annan sune abokanka ai yayi kyau hmm? tanan shehu yake cewa ka zama siddiƙi ya fi ka zama shahidi ma saboda sai da Allah ya faɗi siddiƙi sai da Allah ya faɗi arifi sannan ma ya faɗi siddiƙi wanda aka shahidi wanda aka shi a wajen yaƙi girma ne fa da shi girma zo a kashe ka cikin Allah sai ka zama siddiƙi in ka tafi fagen dara a kashe kuma ka zama shahidi in riya ta shiga ma kuma jinin ka ya tafi a banza a banza a woji wannan ka dama ma'awali riyan take nema mata ci zo in za ka iya ka yi riyan mu gani a baka ma'awali da kiran ka kai riya a gani ma na suhu ga abin da karatun yake a siddiƙi na siddiƙai su ne almubaligi na waɗanda suka kai fi sidiki cikin gaskiya tsakaninsu da Allah wal ikilasi da tsarki fil aqwali cikin maganganunsu wal af'ali da ayyukansu allazina sa'idan nufusan su ne wanda ransu ta hau tarata wani lokaci bi maraƙin nazari da abin hawan duba fil hujjar cikin hujjoji su zama bujiman malamai masu kallon hujjojin Allah cikin afaku wal ayati da ayi wa ukura wani lokaci ko bi ma'ariji tasfiyati ina ransu mi iraji na ma'arifa ta hawar riyata ce da halwoyin na tarbiya da suke ila a wajjil irfana har su kai karshen ma'arifa su zama kafa su ta kafu tattala'u har suka ga alal ashiyai a bisa abubuwa wa akbaru an ha suka ba da labarin wanda zai faɗu alama hiya alaya kuma akan yanda abin yake waqad ata Allahu al-khabira Allah ya bawa kabiru rahmatan minhu rahama daga wajensa wa allamahu Allah ya sanar da shi min ladunhu ilma ilimi daga wajensa wa jalla ala sha'anihi Allah ya shirya mana na daga girman kabiru cewa shi da Allah ya karatu wa taqullaha wa yu'allimukumullah wa allamnahu min ladunna ilma ya samu almajiri irin annabi Musa irin annabi Musa a ce ya zama almajirin sa ala sha'anihi ittiba'u Musa alai a ce annabi Musa ya bi shi iyahu wa qaulin nabi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarhamullahu Musa Allah ya ji kan Musa lawajidna wallahi mun so law sabara da yayi hakuri hatta ya kusa alaina min amri ma ya ta bamu labarin lamarin su kama fil bukhari sahih al bukhari ya faɗi haka wa fi riwayat abi dauda a hadisin abi dauda kuma manzo Allah ya ce rahima rahmatullahi alaina Allah ya ji kan mu wa ala Musa Allah ya ji kan Musa law sabara ina ma Musa ya hakuri lara'a min sahibi na ajaba da ya ga mamaki daga abokin nan nasa ai mamaki za dan an kashe mutum an an rusa katanga an fasa jirgin ai wannan dan karamin saga'iru ne ai wanda da kaji annabi yana so annabi Musa ina ma ya hakuri Qur'ani ya ina ai kuma duk sai a faɗi failar gaba ɗaya. Ai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya Rasulullahi gwara da bai haƙuri ba dai. Da sai ya kwashe ma duk abin al'umma ta ka. Ai haka ne wannan ya Rasulullahi. To kaji. To kaji. Da da da da shi duk sai da ya shi na. Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana fara'amin sahibil ajaba wa qala ta'ala ubangiji yace wa laqad atina luqmana al-hikmata mun ba wa luqman hikima wayruwa an rawaito annahu abdun aswadul luqman nan bawa ne baka fata aswadul launi wa qala ta'ala Allah yace fa sawfa yati Allah bi Allah zai zo da wayansu mutane yuhibbuhun da yake son su wai yuhibbuna sannan suke son sa shi ya fara son su sannan suke son sa waƙala ubangiji ya ce wamin man kalakana daga mutanen da muka halitta ummata akwai wata jama'a ya haduna bil haƙi da Allah suke shiriwa su su da Allah suke shiriwa wa bihi ya adlun da Allah suke adalci Allah ya waƙala ubangiji ya ce wa minan nasu yana daga cikin mutane manyan shiri nafsa wanda yake siyar da kansa ibtiga amarzatillah din neman yarda Allah wa zakara nabiyyu manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kawaman wayansu mutane min ummati daga al'ummarsa ya gabi tuhumul anbiya wa shuhada da annabawan da wanda aka kashe a wajen yaki duk suna faɗan ina ma su ne ina ma su ne ba wai wanda aka yi wa bulala ko wanda aka yi wa haddi ko a'a annaba ma faɗi suke ina ma su ne hmm? walau kai ba dan manzo Allah ya faɗi wannan ba wa isa wannan irin magana in ba dan rasulullahi ba wanda in Allah ya ce ya faɗa shi bai damu ba hmm? sallallahu alaihi wasallam hmm? to ka walahum fil qur'ani wal hadisi ishara kudubai suna nan isharorinsu a cikin qur'ani da cikin hadisi wa bisharatun ukra da waɗansu bisharorin ma fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata rai bata san abin da aka babboye wa waɗannan arifai na daga sanyin idan dina ba wa hasbuna alqur'an qur'ani ya ishe mu wa ma sahha min sunnati da abin da yazo daga hadisi in dai qur'ani ya yarda da abu hadisi ya yarda da abu kowaye kan ma ya yarda fala shakka ba ba kokonto anna fi hadhihi al-ummati a cikin wannan al'umma ta manzon Allah kawasu akwai wani suke bantatu wa faqahumullahu Allah ya datar da su da sairi da tafiya ala nahjil anbiya a bisa kan tafiya annaba wa sammihim ma ita to shehu ibrahim yana ciki ce da ya yi wa shehu ibrahim suna inda kaga dama yi wa shari'a ce shekul islami da imani da isanu a ce kuma ahalus sunna ahalus sunnatin sa bai hana biye wannan ba mu ba za mu jigice ba ba bayin lafazi ba ne to ka gani amma rikici mu ga mutum yana yadda da wa'yansu kuɗuɓe amma yana fitar da shehu ko ko yana abu ko ko ana koya wa yara su yi rashin kunya ga shehu radiyallahu ta'ala an ko su yi rashin kunya ga sahabban shehu da wa'anda da suka bi to kuma mun gode Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rufe kofa annabta la nabiyya ba'di da annabta da manzanci aike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofar su sallallahu alaihi wasallama amma da ya rufe kofar walittan nan wanda za a karbo daga Allah din nan ba to mun gode Allah don haka yau har duniya ta shi kalifofin Allah suna nan masu karɓa daga Allah amma kalifofin sayin na jibril radiyallahu ta'ala anhu wa'annan an riga an rufe duk saboda shari'a ne wannan duk ga baki da to wannan kenan ya zo to in dai mun gane wannan abu da ake faɗa to shehu ibrahim radiyallahu anhu yana daga cikin wa'annan kuma shehu ibrahim radiyallahu duk sahabbansa waɗanda suka tarar da shi sun tabbata cewa ayan nan ta waya khaliqu ma la ta'lamu ma la ta'lamu tana aiki shi ma akan sa kamar yadda duk kere-keren zamanin nan wannan aya tana aiki akan su duk mun yi a wajen tafsiri to haka shi ma waya khaliqu ma la ta'lamu wannan wali yana daga cikin waya khaliqu ma la ta'lamu sabida me sabida shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yana cewa rajulun allazi zahara la yu'raf fi dunya mutum ne zai bayyana ba a san hakikarsa duniya da lahira to wannan wanda ba a san shi ba ba a san hakikarsa ila wai khalqu ma la ta'lamun abinda ba a sani ba kenan sannan can wajen tun daga an muka zo sirrul asbari tun daga maganga tun daga tun daga cewa أن الله تعالى لم يتجلى بغير الأسماء ويشاهد أفعال الله محامدا وأسماءه كذلك وصفاته كذلك والذات كذلك فتتجلى له الأعظمية ذاتا وصفة واسما وفئلا وتتجلى له الهجاب الأعظم الذي حجب الأنبياء والمرسلين والملائكة عن رؤية الذات فضلا عمن أداهم وتتجلى أيضا في الأسم في الاسم الذي يتصرف في الكون فيشاهد فيشاهد أسماء أسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء المراتب اسم المرتبة اسم الذات وأسماء الأفعال وأسماء الكائنات الآليات منها والسفليات حقيقة عين الأعظمية أسكرة فيتجلى اسم منها فلا فلا يتجلى اسم منها إلا وراء العظمية إمدادا منه فيقع في حيرة تذهب بعقله وتلعب بلبه فيكابد في ذلك أمورا لا يعبر عنها إلا أنه ينشد لسان حاله وقد وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وتشتد محبته في الذات لأن محبة الذات لا تتأتى من غير كمال العارفين والكلام في الاسم الأعظم أنه لا تزيده العبارة إلا غموضا فحجابه لا ينكرق ولا بد من كلام فيه فأقول الحمد لله الذي أمد الأحمدية بالأحدية والمحمدية بالواحدية عضلات العضلات والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أمد الكتمية بالأحمدية والكتمية بالمحمدية والرضوان عن سيدنا أحمد الصديق الأكبر وصير الأبهار من أمد القطبانية بالكتمية والفردانية بالختمية والرضوان عن الخليفة السيد العبد من أمد غيب المكنونات بالقطبانية وشهادتها بالفردانية الدائرة الإحادة أنا نعم shehu rabiyallah tun daga matan farkon fasalin ya yi maganar haƙa'ikun asma'ul haƙa'ikun ismul zati ismul martabati taho taho taho mazahir taho azalatu taho taho taho har ya dire zuwa kan da'iratul ihadati ba wannan na asraru ba ya dire kan da'iratul ihadati ومجمع الشؤون والاسم الأعظم الأكبر مخزون وسر المسون وكنز وسر المتلسم المنتهى كوادر الأكابر ومهات نظر بصائر أوائل والأواكر المضروب عليه الهجب لكونه لا يسلوه لمن يطلبه أو يطمع فيه فلا يطلع عليه إلا الأفراد ba wanda zai kai da'iratul hadatin ne in ka zuwa ga sai afrad zancen kudubi ma an bashi a bata su suna mafar zancen siddiƙi ma an bashi dan siddiƙiya kafa ce ta farko a cikin fardaniya da su ko wannan ma har an naɗa su ma a cikin fardaniya din da maganganu da yawa wanda duk mun yi wa'annan maganganu wanda da dan a tuna to zancen ma wai a ce wai kudubi da aka ce da shehu zato ne ai duk abun ma bai taso ba masoyi na duk bai taso ba ai mu yan yaran nan na wajen shewa ai ba ma zancen kudu ba ne ai dan ba ma da'awa ne ma duk gaba gida ai an kai da'iratu da hada ai fardaniya ne ma ji an gama sa da Allah zai cilla mu kafin zuwan manzo Allah da annaba ne yanzu ko bayan manzo Allah ya zo ba annabta ba manzanci afraju ne afraju sai ka ga gunduma guda Afirka guda ba irin su afraju ne gari shehu wallahi abin yana da girma kwarai da gaske to shehu radiyallahu anhu wa ya kaluku ma la ta'lamun to in mun gane wannan to shehu wa ya kaluku ma la ta wa qala shehu isma'ilu haqi shehu isma'ilu haqi al-barusi mai tafsirin ruhul bayani yake faɗa ma na su ga abin da ya faɗa akan wannan aya tafsirin wannan aya waya khaluqu ma la ta'ala Allah yana halittan wani abin da baku sani ba technology ga suna wanda bamu sani ba suna ta bayyana haka Allah ya halicci namijin zamanin ma ba a san shi duniya ba a san shi lahira ba wa qala shaykhu isma'il al-haqi fi tafsirihi ruhul bayan ma na su ilam kai sani anna fil ummati muhammadiyyati cewa a cikin al'umman nan ta manzon Allah akwai manya a kuzul ilmi wanda yake ɗebo iliminsa min Allah daga Allah bilawa su katin ba tsani tsakaninsa da Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah kuma Allah ya ba kofa a buɗe ji tsoron Allah ne yan sai Allah ya zama malamin ka bilawa su datin fa qauluhu ta'ala fadin Allah waya yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abin da baku sani ba ai qablar ruju ilayhi ai kafin ku dawo wajensa wa huwa qabulu faidillahi shine zuciya ta wanku ta yi ma'arifa har arifi ya dinga karɓa kwaranyan Allah bila wasu ɗatin ba wasu ɗar annabi ba wasu ɗan mala'ika ƙala shekul akhbar muhiddin bin al-arabi ya ce sakatan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi shiru anil istiklafi bai ce ga khalifa na ba manzo Allah ya shiru bai ce wani ne khalifa na Abubakar ne khalifa na ko sai na Ali ne khalifa na duk wayannan maganganu na faɗa duk ƙarya ta ƙarya ta ne manzo Allah ya shiru sallallahu alaihi wasallama ba dan bai sani ba ba dan kuma yana tsoro ko in ya bar jama'a sa bai faɗi wannan ba za ta lalata a'a manzo Allah ya san suwa ya kera ya san suwaye al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiru an istiklafi if domin fi ummati ya san a cikin al'ummarsa akwai man ya akuzul ilmi wanda yake riko ilimin sa an rabi daga Allah yake karbowa to wannan ya zama kalifan wa Hmm? an rabi daga ubangijinsa fa yakunu bi badinihi a badininsa khalifatullah khalifan Allah ne wai dan cewa ne shehu khalifan Allah ne wai ma'ana kenan shi daga Allah yake karbowa khalifan Allah ne a badininsa wadi zahiri a zahirinsa kuma khalifatun nabi khalifan manzon Allah ne dan a zahiri sai ya bi hadisai sai ya bi dis kaza sai ya bi duk abin da aka karba wajen jibrilu sassala ce ga ta nan daga annabi zuwa jiri kaza kaza kaza a badini ko duk ba ruwan sa tsarge wayannan duk gabaki daya khalifatun nabi fa huwa to in sai ya zamanto shi wannan tabi'un mai bi ne ga wannan annabi wa matubu'un shi ma abin bi ne ga al'ummar bayansa sami'un mai ji ne wa masmu'un abin ji ne wa ma'azalika tare da haka fa huwa ya akuzu min al ma'adin allazi ya akuzu minhu al malakul muhi ila ar-rasul inda sayyidina jibrilu ko duk kowane irin mala'ika da zai zo da wani magana ramin da burgamin ma'adinin da yake zuwa yake ebowa wannan bawa na Allah Allah ya dace can shi ma yake zuwa ya ebo allazi ya'khudhu minhu rasul wanda manzo Allah yake karbowa wa qanna baha subhanahu Allah ya faɗi wannan ta boye sai ulul albabi dama shari'an nan tamu ba kowane kaure ba kowane ba gida ke take a'a li kaumin ya ke li ulul albab li kaza ubangiji yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ne wa mutane addu'u ilallahi ni ina kira zuwa ga Allah ala basirati na san me nake akan basira nake ni annabi Muhammad annabi Muhammad akan basira yake ana ni in ji annabi Muhammadu wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni akan wannan muqami shi ma kira yake zuwa ga Allah akan basira ya san me yake saboda shi ma yana karbowa daga Allah tabaraka wa ta'ala wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni baida sai dai annan rasula shi manzon Allah ƙabilun liziyadati shi kaɗai yake da ikon ya ƙara shari'a ko ya rage shari'a ko kaza kaza shi ne mai shari'a a hannu shi annabi fi zahir a zahir fi zahir al-ahkami a zahirin hukunce hukunce wal khalifata wannan wali ko al waliya wali laysa kazalika shi ba haka bane ban nakisun tauyayye ne an rutubatin nubuwati ga daraja annabta shi tauyayye ne ga daraja annabta ma shi ba daraja to alhamdulillah shi tawaye ne da daraja annabta amma wajen darajar lamarin Allah shi babba ne a wannan wajen qala shehu ibrahim shehu ibrahim radiyallahu ya ce ba'ada kalamin fil ayat bayan shehu ya gwangwaje mun yi tafsirin wajen akan wannan aya kamar shehu yana magana da kowane dakiki wanda ma ba ma shawarar waliyan ba shi kan shehu ma ga dangane yake tafiya sai shehu ya ce fa bi haza da wannan ta'alamu za ka san inda ka ji wannan magana ta wannan manyan waliyai ta nan za ka san anna lafzata ma lafazin ma waya khaluqu ma wannan ma din nan fi qaulihi ta'ala waya khaluqu ma ma la ta'lamuna tahamilu min al-ulumi wannan da'ira ta munjaye din nan ta dau ilimai wal ashiya da lamurmura ma la nihayata lahu abinda ba shi da adadi abinda ba shi da adadi dan maɗin nan ce gashi nan take ta haifar mana da wannan technology duk wannan technology daga cikin maɗin nan yake fita duk wannan ilimai ma'ana faida kenan duk abin da yake kuna daga cikin maɗin nan to kai kwallo kace wai ma ba za ta iya wa'annan abubuwa to mala ni hayatan lahu fa idan min al ulumi wal ashiya mala ni hayatan lahu fa idan kaifa yasufu min dalibi ilmi ta ina zai yi ga ɗalibin ilimi irin mu wanda littattafan ma bai da nazari sai iya ɗan fannin da ya sani sharrin da mutum ya iya wani fannin ɗan kaɗan ko da mutum ya iya fannin na hau fanni ne mai kyau ko da mutum ya iya fannin sarfu fanni ne mai kyau har ya kai wani mukami a cikin shikenan sai zaci ya iya ma fikihu ma ko ya iya fatawa ma ya taba ragada gashi nan bare wannan lamari na walittaka ko ma'arifa bai ba wani ko ɗari ma bai karawa ba duk ga baki da a ɗari ne duk ga baki da mai yan ƙananan littattafai wa qalilul mudala'ati wanda ɗan tsinkayen nasa ma ɗan kaɗan ne wa qalilul fahmi mai fahimta kaɗan ya zai iya tsinkaya ya zai iya an yanfi ya kora shay'an abin da min mata hamiluhu lafzatu ma ya zai iya kora abin da mata kunso a cikin ta hmm? cikin faɗin Allah waya khaluqu ma la ta'lamu cikin faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala waya khaluqu ma la ta'lamu wa alam kai sani annallaha tabaraka wa ta'ala ubangiji kama fi ruhul bayani kama inda zo dai cikin ruhul bayani kala ubangiji ya ce wa ma utitu min al ilmi illa qalila ba a baku na daga ilimi ba sai dan kadan wa kaifa yahsuru man kana qalilal ilmi to takaka wanda yake da ilimi dan kadan zai takaice makhluqatil lahi halittan Allah wanda take cikin ma din nan ta'ala algairul mahsuwat wadda ba ta da iyaka allati ya mazahiru kalimati wadda ita ce bayyana kalmomin Allah ma na fitar kalimatullah wa asma'ihi da sunayensa al'amat na gaba daya fal aula abin da yake as-sukutu wanda bai san abu ba ya shiru in dai ba so yake shawiya ba wa qad azhara al-anbiya wa annaba da kansu sun bayyana al-ajiz gajiyawa ma'asi'atu ulumin tare da yalwan ilimin su wa ihadatu qulubihim da kewayewar zuciyarsu gabaki daya fa ma zannuka to me kake zato fi haƙi a faradul ummata a cikin daidaikun wannan al'umma unzur hujjatul baliga ta mutum ya duba littafin shehu hujjatul baliga da shekh ibrahim fasallim taslam kai minkiri ne ka wuya ka kubuta kawai wa faham qaulal allamati tijani ka fahimci fadin shehunmu babba batijjani shekana muhammad fal ibn baba yake cewa gaurul wilayati la yadrihi min ahadin li alimil gaibi fi al-amru kado kila gaurul wilayati zurfin walitaka la yadrihi min ahadin kai ba zai iya sanin sa ba domin ba na kowane gaula bane li alimil gaibi fi al-amru kado kila an danka lamarin zurfin walitaka ne ga wanda ya san alamul gaibi ya huce alamul shahadati tashin hankali to kuma ina wanda ya san alamul gaibul gaibi to to kaga to dan haka duk abin da aka ce abin da aka ce mu ba masu wauta ne ko mi ta shato wa shehu ibrahim radiyallahu anhu abin da ba shi da dalili ko abin da hankalinmu hankali bai dauka ba ko ka abu ingatacce abu mai dalili abu amma kuma wallahi ba za mu yarda da mun kiri ya zo abubuwa da suke da dalili waɗanda suka gano suka rawaito sun fi shi hankali sun fi shi ilimin sun fi shi wayewa duk abin da yake takama sun fi shi ba ya zo ya ce zai yi inkari ba zai iya ba ba zai iya ba to inda ya mun gane haka to wannan dan abu da muka gabatar ya isa mu shiga cikin wannan littafi mai albarka wanda shi ma littafin mai karama ne kwarai karanta shi a kowace irin bukata mutum zai ga karamar wannan littafi shawun mu muji su yake cewa jama'a ku zo ga albishir zan yi muku zancen karamun sheku na barhama yana kiran mu jama'a amma lalle jama'a ma ba kowace ba yana kiran mu mu yan faida ko da yake shi yana wayar wata jama'a ne kai to kowa ma ya zo zai wayar man da kai ya san dai shehu na Allah ne to bare kuma mu yan faila mu jama'an faila dukkan jama'a zo zai mana albishir shi gani yake yi faɗakara mu shehu babban albishir kuma haka abin yake barhama shehu na na birnin kaulaka shehin ɗariƙa shehu na barhama shi barhaman nan da zan muku zancen karamunsa shine shehun nan namu na birnin kaulaka kuma shi ne shehun ɗariƙa ga baki ɗaya. Shehu na barhama. Shehunmu ne shehun ɗariƙa ne. Kudubu tijani ya ti shahiru wa tajuha wa imamuha wa jududuhu tijanuha. Shi ne kudubin tijaniya, kudubu tijaniya ci, wanda ya shura ɗin nan. Kudubu shahiru wa tajuha shine hulan sarautar tijaniya aka ce shi ba ta da hulan sarauta wa imamu ha shine limaminta wa jududuhu kakanninsa dukkan su ma tijanu ha dukkan su hulan sarautar ta ne to bare kuma shi zurrut batul uliyal lati tanhattu an hal arifuna walau sama irfanuha ma abocin darajar nan da babba da komai girma arifi da abin da yanzu zai faɗo bai iya kai ko ina a cikin wannan darajar ta ba kan hadu an hal arifuna walau sama wa bihi shari'atu qad tamakkana fituha wa bihi al-haqiqatu qad sama bunyanuha da shi shari'an ma ta ya amo aka ji ta shi ya yada ta shi ya yada kaza kaza bare shi haƙiƙa ko da shi aka gina ginin ta ga baki daya kiltahu ma shari'a da haƙiƙa din nan laulahu ba dan shehu ibrahim ba abqara su mata tuna manta da su zanen su tuni ya shafe bainal wara tsakanin halitta wata dakdakat arkanuha da dukkanin kusurwoyin ta sun rugurguje ya kai ya kai raman zujiral itaku libadi ya fiyayyen wanda aka kora ingarmun raƙuma ko ingarmun motoci ko ingarmun jirage libabihi zuwa ƙofarsa wata nafasar fi zaure ha rukubanuha mahayan motocin nan ko mahayan jiragen nan ko mahayan raƙuman nan suka dinga tsere-tsere a ƙofansa cikin ziyararsa innal khala'iqa yau halitta fauzu hafi zaurikum samun babban rabanta ta ziyarce ku wa bi tarki zaurati halakun hirmanu an ta bar ziyarar wato to ta ta ta ta ta barkace hazuna dariqu alan tumuli muridukun la sakruha yusha wa la safwanuha shehu ya zo ya samu dariqan waliye duk ta yi kaushi ta yi duwatsu hanyar duk ta lalace alan tumuli ku ku gyara ta ga muridinku la sakruha kusa yau ba a tsoron wani fan dutse wala safwanu ha ko ƴan kananan duwatsu yau duk dariƙar sai gyara sai ful shehu yanzu ya gyara ta rabbi Allah ta'ala a zana dariƙa alan tubuli muridukum la sakaru ha yusha wala safwan anta al-imamu imamuha wa tabibuha khirrituha luqmanuha khaqanuha wala anta tubba'uha wa qaisaruha anu sharwanuha wa najashuha ka annan ana sa rabbi Allah alim wa'annan ko inda suka ganshi ne da idan su ne fada to sha'aninsa shehu yana da mamaki ƙwarai, haskensa ya gama ko ana bar hama mudisi ke za sha'anin shehu yana da mamaki ƙwarai. Tun daga nan za ka san abubuwan mamaki ne za a zo, bar'atul istila ko? Yawwa, haskensa ya gama ko ina barhama. Kuma ga kara mugun mai tarin yawa har sun fice a faɗe su gumbar hama kuma ga yawan karamu har sun wuce ma a ce wai za a faɗi duk gaba ɗaya amma shi ai gashi ma ya ɗan faɗo ƴan kaɗan a ɗan faɗi dai abubuwa amma waye zai iyakance karamomin shehu radiyallahu ta'ala anhu zan bayyana muku ƴan kaɗan domin ku ji domin ku ƙaru da ayyukan barhama Allah haki zai bayyana mana ƴan kaɗan domin mu ji domin mu ƙaru da ayyukan barhama domin mu amfani da shi mu daɗa jazabewa a cikinsa mu daɗa sansa don mu amfani da shi duniya da lahira. Wata ran da hantsi nan Kano wani malami ya taho da kuka nan wajen barhama ya ce da shefi albarar ce gata nan ta fito gare ni ka taimaka barhama kuma gashi komai sheku yau kai ne da shi kai taimako kai agaji barhama wata ran da hantsi hantsi kamar karfe tara zuwa karfe goma lokacin walhaɗin nan wata da safe ba kuma can safe karfe bakwai karfe abu rana ta ɗan daga to wata ran da hantsi nan kano wani malami a nan kano wani malami ya boye sunansa dan da ya faɗa za a sani wannan girman mai karatu ne an saka ya taho da kuka nan wajen barhama ya taho da kuka nan wajen baha hatta Allah ta wa ta'ala yana boye sunan wayansu wa akarina minhum wa kaza Allah yana boye kaza kaza wani dan girmamawa wani kuma dan azaba gare shi faɗa sunan nasa ma ya samu daraja kenan wani kuma mai daraja ne abu to wannan malami ya taho da kuka nan wajen barhama ya ce da shehi albaras ya ce da shehu ibrahim albaras ce ma'ana kuturta ga ta nan ta fito gare ni kai taimako barhama kuma ga shi komai sheku yau kai ne da shi malami ne ya faɗa wani malami ba ce wani da attajiri zai ce attajiri da wani mutum ne zai ce wani mutum ne amma shi ya san kowaye ya san malami malamin ne ya ce yau kuma ga shi komai sheku yau kai ne da shi wallahi kaliban Allah ne Allah ya danka a hannunsa kai taimako kai agaji barhama to tunda dai kai ne da shi to kai taimako kai agaji kai ko baka da mugunta in kuma ka ba wani ne a hannun wani ta gaya mana mushi ko sheki yana yin murmushi ya tsaya kaɗan dai ya dubu wannan malami barhama to kaga magana dole ta ba shehu dariya ma'ana yanzu wannan mutum ya tsare shehu ciki kaka bai ba shi wata hanya da zai gudu ba ya ce a to ai Allah zai to ai ya danka a hannunka sai dai mu ruwa za ka yi mu kuma yau komai kai ne da shi ma'ana Allah ya baka ko to ai bai ba shi wajen gudu ba ya ce roƙon man Allah kaza da haka shehi yana yin murmushi sai sai magana ta bashi dariya sai ya yi murmushi ya tsaya kaɗan ya ɗan tsaya kaɗan da ya dubi wannan malai ba na kawai kalli wannan malai nazara waliya ana ana ana roƙa da annaba da waliya ana so su ma wani kallo kallon tausayi kallon abu wani wani almajirin mushiri ya koro shanin maulidi da ake kawo ya kawo madina ya yi budu budu kaza mu shige su to mu shige aje a kaiwa shehu sai ce bari yi wanka ci kai baka da hankali tafi haka shehu ya kalle ka da tausayi kaga alheri tafi haka din nan ai da aka zo aka ce ai ga wanda ya koro shanin kaza shehu ya kalle shi eh ma kallon tausayi ba irin su yanzu da wannan kallon waliya yana da girma kwarai da gaske a tarabul izzati in ya fushi da wani mutane ya ce Allah ba zai kalle su ba ranar tashin kiyama wai an kalle su ma ai sun dan ji da za a rahamshe su kenan shehu ya kalli ya dube shi wannan malami barhama sai gashi ba wata albarar duk ta bace ya taho gidansa yana faɗa barhama sai gashi yawanci sai gashi ba wata albarar duk ta bace ai ba mutum ya taho gidansa yana faɗa barhama barhama ai dole ko ya ba ciyata ba shafa mai ba kaza ba cewa a shafi tsarin yaro magani ne ga kaza duk babu kallon kawai aka ba kaza to a wannan kenan shi mudi sabiyan gashi ya faɗi haka to wannan da muka je turunku yau kamar shekaru wajen biyar aka yi maulidi suka yi maulidi to wani dan shehu yahuza radiyallahu ta'ala me sunansa abdurrashid ko abdurrashid ko ya zo yana faɗar wata karama yake cewa shi da kora ce a kansa dan shehu yahuza zariya ne radiyallahu yace da kora ce a kansa ya je wajen wanzamai an yi maganin ya shafan an yi askin an yi waye amma ta ki warkewa yace sai Allah ya sa suka tafi kaula yace to kasan su al'ada sun za a gaisa sai a cire hula wannan bare bari ma duk ma masu girmamawa ana ikilana alaika Allah bai ce hula ba dai amma tun da ya faɗi takalmi hula ma mahaɗar takalmi Allah ya ce a cire takalmin za a gaisa da babba ko za a je fada babba innaka bil wajil muqaddasi wa to wayan su ma har hula to kuma wayan suka ce a tunda Allah bai faɗi hula ba dai ita a bacca takalmi je a cire to duk ɗaya dai to ice sai muka cire hula shehu yana zaune kan gado mun kuma muna kasa a gabansa wannan muna zaune yake faɗa a wajen maulidi duk wanda ya zo maulidi mun ma mun je da tijo da rawaninsa da komai ice to ikon Allah da na dan daga kaina sai na ga kaina shehu yake kallo koran nan ta kan nan kuma yana dan motsa bakinsa ice ai daga nan koran nan babu ya cire hular da rawan yace kun ga ka ga kai nan bol yana kyalli ya ji kwalkwal ya ce mun ga ka to wannan mun ga mutumin da idan mu in ba mu gana wannan shehu mudisi yau amma mun gasgata shi mun saboda wannan kasida ya yi duk sahabban shehu suna nan su suka sa mata hannu shehu ma yana kan kasa dan an buga ta a 1960 wani abu to to amma mu gashi mun ga shi wannan shehu abdulrashid din ko ya buɗe kan kuma mun gani to irin wa'annan irin wa'annan suna nan da yawa to wannan ya karfafa wancan bare duk abin da mun su ya faɗa ingantacce ne mun yarda da shi shine yake cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kabiya shi kuma ba zai karya ba mai faɗan wannan wani alhaji a cikin fage birnin kano ya zo masaukin shekina barhama ga karama ta biyu wani alhaji wallahi na taɓa jin wani tsoho ya karanta wajen ya faɗi suna alhaji amma na manta an faɗi suna a duk galibin shehunne suna nan inda na karanta sun haddace suna sanar da kowaye wani babban alhaji ne a cikin fage din to wani alhaji a cikin fage birnin kano wanda ma bai dace ta tereren sunansa ba ya zo masaukin shekina barhama ya zo inda shehu ya sauka ya ce da shehi na iso wannan dare ka yi taimako a gare ni ya bar ama wancan da hantsi ya zo wannan kuma da dare ya ce da shehu ya taimako ya shehu ni dai ka gani ban haihu ba ka yi taimako a gare ni ya bar ama shi kuma haihuwa ike nema shehu ka ga ban haihu ba ka taimake ni abu shaiki ya dubi sama'u ba wani jinkiri ya ce a wannan shekarar barhama Allahu kam zai baka ɗa ba jinkiri bayan sa haddadi ya faɗar barhama har ga shi ko an haifi ɗan duka mun gani an san diyar ma'ana an samu ɗyar kuma addu'ar barhama shi alhaji ne ya ce haihuwa yake nema shehu ya dubi sama kawai ba wani jinkiri shehu radiyallahu anhu ya ce a wannan shekarar da barhama take karewa a wannan shekarar Allah zai baka ɗa ba wani jinkiri bayan ka samu ɗan ma za ka sami ya ai ya gama ko sai ce har gashi ko an haifi ɗan duka mun gani sun ga ɗan an san ɗiyar kuma addu'a bahama sun ga ‘yar ma tun da suka ga ɗan ma za su ta bincike sun ga ‘yar ma duk ga baki da karamomi irin wannan na zancen haihuwa shehu ya yi suna da yawa suna da yawa ni na ga bintu ni na ga bintu to in Allah ya kai mu rana ita yau kuma za mu magana bintu mu da yake wawa yana sai mu fafaɗi suna sunaye mata alhaji ubarin ce rahmatullahi alaihi sharifiya ce alawiya da komai mahaifiyarta sabida son haihuwa in tana gaya ma na auruwa na na auruwa na heka zagaye wacce rufi balarabi ya ce sharifiya in tana gaya ma na saboda son haihuwa amma duk bata haihu har ta gaji da ta yi hijira wajen shehu baiwar Allah tana daga cikin kuduban gaban shehu malama ce sharifiya ce dan inda za ka san babba ce shehu ya shiga da ita lokacin da saudiya ta buɗe makabarin manzon Allah inda kabarin manzon Allah sai to har da ita aka shiga ba da mutane da yawa ga ita mu nan a ƙasashenmu akwai alhaji ubarin din an shiga da shi akwai sardauna an shiga da shi hukumar saudiya ta jahi ta ce kai wannan wajen malamai ne suke shiga ba su su shiga su amma mai mulki an gwada an gani in ya shiga nan ba zai ƙara dawo shekara ba su dawo ma ba ya bi su ya shiga bai ƙara yin shekara akan ƙasa ba kuwa haka hukuma ta gaya masa to har da babar bintu aka shiga dan ta nuna min ƙasar da ambulance ɗin da shehu ya zuba mata ba ƙasa ce haka abu ba abu ne dai kamar turare saboda zuba turare da kafet ɗin da yake kai har ƙasar ta danko da turaren na kabarin manzo Allah sallallahu sai da shehu ya ɗauke kubba wannan kwandon kubba da yake kan kabarin manzo Allah sallallahu da shehu ya ɗauke shehu radiyallahu ya cire kafet ɗin radiyallahu ta'ala an sannan shehu ya yi buƙa ya ziyara sannan aka mayar shi kaɗai Saudiya ta taɓa wannan. Rabbi Allah, tun da kai majzuman annabi ne zo mu je. Ai ma, Rabbi Allah ta'ala an. To bayan an dawo otal shehu ya rarraba wannan ƙasa, wa'inda duk aka shiga da su shehu ya ba su hadda na baba bintu. Na ga ƙasar da ido na. Ta baba bintu a cikin ambulance ɗinta. Ni ma an san mun kaɗan ga ta alaya a jikina. To, to wannan. To da kawai ta ce da shehu, shehu na gaji da aure ga abin da nake so, amma bai yi ba. sai radiyallahu ya ce na gani alawin mahfuzu ke baki da iya baki da da ba ki haihu ba amma in kin yadda zan wa annabi hidima in kika haifi ya ni zan rene ta in lokan miki ko da ya ne ki haihu ta ce ai da da yar shehu duk a hannun ka miki na yadda shehu ta tafi ki aure yanzu tana yin aure ta haifi bintu shehu ya jibincin hadda qur'anin ta tare da sai da suka yi hadda qur'ani da haka shehu ya ƙarfi ya ƙwace ta ya danka alhaji ubarin ki ba sa haɗa jininsu da kowane balaraban ma bare kuma har su haɗa jininsu da baƙar fata na waje da abu ita ma ga dalili shehu ya eh, karya abin kawai shehu ya danka alhaji ubani zai eh, ita zai ce wannan ido na ya ganta da kaza kaza to kaga wannan ya karfafe wannan maganar wannan Allah ya ba mu karama shehu Allah ya karama shehu cikin mu da zuciyoyin mu ya kara mana sansa da bin sa da gaggata shi barka annabi sallallahu alaihi wasallam ya malalo faila ka malalo mana faila karama mi ta karama shau mi kiri kuma ya gajiya yana cewa ba zai yiwu ba mu ko ai ka malalo mana ga ya faru barka annabi a dinga karanta wannan wasiƙa wai da gaske subhanallahi wa bihamdihi